أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana na 19 ga watan 18 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya da 28 ga watan Mac shekara ta 2024 a wannan majalisi namu da muke yin tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan watan mai alfarma Allah ta'ala ya cika yana cigaba da gaya mana sufufin munafikai a waɗannan ayoyi da ma'ayoyin da za su biyo bayan su Allah ta yace fi qulubihim marad su waɗannan munafikai a cikin zuciyarsu akwai wata cuta fa zadahumullahu marada Allah ta'ala sai ya ƙara musu wata cutan akan cutar su ta farko walahum azabun alim suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibuna saboda abinda suka kasance suna yin ƙarya wa idza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi karku banna aban kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun mu ai muna kawo gyara ne mu gyara muke nema ala innahum humul mufsiduna ala ku saurara innahum humul mufsiduna su din su ne mabannata walakin la yashuruna sai dai basu san haka ba wa idza qila lahum idan aka ce masu aminu kama amanan nasu ku yi imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani sahabban manzon Allah suka yi imani da shi qalu sai su ce a nu'minu zami shin zami imani kamar amana sufahau kamar yadda wawaye suka yi imani ala ku saurara innahum humus sufahau su din sune wawaye walakin la ya'lamuna sai dai bu san hakan ba wa idza laqul ladina amanu yayin da suka gamu da waɗanda suka yi imani qalu sai su ce musu aman sai su ce mu'minai amanna min imani mu haka mun wa idza qalu ila shayatin da suka juya zuwa wajen shaydanunsu shugabanninsu na kafirci qalu sai su ce inna ma'akum lalle mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai mu muna musu izgilanci ne Allah yastahzi'u bihi Allah ta'ala zai ba zai musu sakamakon izgilancin su ta yanda shi ma zai musu nashi irin nashi izgilancin waya mutuhum zai kuma kare su fi tsawiyani zai kara da zurmuka su cikin dimuwan su cikin wato batansu ya amahuna suna dabdala a cikin batansu da zunubinsu ula'ika waɗannan mutane allazi na shitara wadda ya tafi huda su ne waɗanda suka suka suka karɓi bata suka ɗauki bata da shirya suka ba da shirya suka ɗauki bata fa ba rabi har tijaratuhum da dai wato cinikinsu ba ta zama ta yi riba ba wa ma ka domo ta kuma ba zama cikin waɗanda suke shiryayyu ba jiya mun fara magana mun fara magana a tafsirin wannan aya ta fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun hazuwa inda Allah ta'ala yake cewa idan qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun dan Allah ta'ala yana cewa fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu akwai wata cuta fazadahumullahu marada sai Allah ta'ala ya kara musu wata cutan akan cutar su ta farko walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ma kanu yakdibuna saboda abin da suka kasance suna yin ƙarya suna mummune ƙarya suna cewa su mummune ne alhali su ba mummune ne ba anan Allah ta'ala yana ba yana ci gaba da fara mana sufufin munafikai a can baya in za a ga lura ya fada ƙarya da suke yi ya fada yaudara da suke yi to yanzu shine ana yake faɗan cewa a cikin wasu zuciyarsu akwai wata cuta cuta ta kokanto cuta kuma ta munafunci cuta kuma da zama akan shubuhohi waɗannan cututtuka ne masu girman gaske na farko ga kokonto da suke yi gami da ubangiji gami da musulunci sannan kuma ga munafunci sannan kuma ga sai su ringa sai su ringa wato zauna zama akan shubha mai ko zauna akan wato asalin abin da suke abin da yake wato a fili yake to saboda haka wannan sai ya zama yayi katutu a zuciyarsu ya zama wato wannan datti na munafunci datti na kafirci ya zama yayi katutu a zuciyarsu sai Allah ta'ala sai ya jarabce su saboda wannan kafirci nasu saboda wannan banda nasu wannan sabon Allah da suke yi sai ya kara musu wata cuta akan cutar su ta farko cuta ta biyu wasu daga cikin malamai suka ce cuta na biyu shine wato yanda ya kara musu datti akan datti kamar da Allah ta'ala ke cewa falan ba zaghu azaga Allahu qulubahum kamar da wa amal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wannan da suke a cikin zuciyarsu akwai wata cuta Allah ta'ala sai ya kara musu datti akan cutarsu akan datti wannan cutar nasu datti wato ya kara musu kafirci akan kafircinsu suka mutu suna suna wato suna wato kafirai wannan akasin haka shine mu'minai mu'minai su yanda Allah ta'ala yake musu shine wato sai ya kara musu shiriya akan shiriya shiriyan da suka nema wajen sa da can sun nuna suna bukatar shiriya wajen sa to yayin da suka shiru sai ubangiji ya kara musu shiriya wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wa atahum taqawahum jalla ta'ala sai ya ƙara ma wanda suka nemi shiriya ya ƙara musu shiriya din sannan kuma sai ya wa atahum taqawahum kuma zai ba su sakamakon taqawan su anan Allah ta'ala da yake cewa fi qulubihim marad a cikin zuciyansu akwai wata cuta yawa malaman tafsiri suna cewa cuta anan suna magana wato cuta ta kokanto da kuma cuta da munafinci Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya ce haddathani Yunus Yunus ibn Abd al-A'la ban hadisi qala akhbarana ibn Wahab yake cewa ibn wahab ya labatar da mu qala ibn wahab yake cewa qala abdurrahman ibn zaid abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya ce wannan cuta da Allah ta'ala ke magana ce hadha maradun fi dini wannan cuta ce a cikin wato a cikin addini walaysa maradun fil ajsadi ba cuta ne a cikin wato jiki da ake aka saba gani ba wannan cuta ce a cikin zuciya wa humul munafiquna ana manufin munafikai anan wal marad cutar da ake magana ashakku shine kokonto da suke yi alladhi dakhalahum fil islam wanda ya shiga wanda ya shiga ya shige su lokacin da suka ce sun kada musulunci farko da suka ce sun kada musulunci da yake ba da zuciya ɗaya suka yi ba sai wannan cutar ta munafici ya shige su fazadahum Allahu marada Allah ta'ala sai ya ƙara musu wannan cuta din wato ya ƙara musu ai zadahum rijsan ya ƙara musu wato daudan su akan dauda dauda akan daudan su na farko sai wa qara sai ya karanta wannan aya fa'amal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wanda suka yi imani idan an karanta musu ayoyin Allah ta'ala to wannan sai ya kara musu imani sai su zo suna masu annashuwa wa amal ladina fi qulubihim marad amma wanda su a cikin zuciyarsu akwai wata cuta ta munafunci fazadatuhum rijsan sai wannan aya ta kara musu dauda ila rajisihim akan daudan su wato sai ya kara musu sharri akan sharrin su ya kara musu bata akan batan su wannan shine wato wato almarad na biyu saboda marad na farko ne saboda wato cuta da suke da shi na munafunci da kokanto Allah ta'ala sai ya kara musu sharri akan sharri ya kara musu bata akan bata wannan sai ya zama sakamakon mummunan aiki da suka kenan wannan galibin malamin tafsiri haka suka fasara maran na biyu maran na farko a matsayin kokanto da kuma munafunci wasu daga cikin malamai suka fasara maran na biyu kamar su ikrima kamar su Tawus ibn Kaisan suka ce shine wato abinda Allah zai jarabce su ta hanyar ya jarabce su da wasu saban Allah iri iri da can a zuciyarsu akwai cuta na kokanto cuta ta munafunci to shi kuma wannan ubangiji sai ya zama ba zai bari su mutu a haka ba a ga alamomin cewa su ba musulmai ne ba sai ya rika sa suna yin zangabo a baki ya rika sa suna wato fudda abin da ke cikin zuciyarsu na munafunci sai tawus ibn kasar yake wasu kace kaman zina misali haka za a ga suna yin zina mutum imani kuma ga yana zakewa sabon Allah kaga ba ba zai zama wato mumuni ba shine wato Allah ta'ala yake cewa fazadahum fazadahum Allahu marada sai Allah ta'ala ya kara musu wato cuta ta wato ta yanda duk yanda suka yi sai ubangiji ya nuna alama cewa su ba mumune bane a aiki a kace kace da suke yi kamar yanda zaka ce a yanzu da yanda wani wanda yake neman ya koya munafunci shi a cikin duniyar musulunci to ubangiji ba zai bashi ba sai ya ƙara matse shi ya fitar da wasu abubuwa ko da a bakinsa ne an fahimci cewa shi din ba ba mumuni bane wannan duka duka tafsirin zai dauka Allah ta'ala a cimice a ayan farko shine ya ƙara musu datti akan datti dauda akan dauda bata akan bata su na farko wannan shi ma zai dauka sannan kuma a sanin kanmu ne cewa yayin da bawa ya zama babu abin da yake yi sai zake masa ban ubangiji to wannan wannan saba wannan wato sa'a ubangiji na zai je danyo mushi duk wasu abubuwa da da tambaya yin su kamar yadda shi ma mumuni yayin da yake yin aikin alkhairi to wannan zai je ya jawo yin mushi wasu abubuwa na aikin zulbai ji baya san su kamar Allah ta'ala ya faɗa cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kaga nan sallar ce aiki ce ta in ta shiga cikin zuciya ta zaune imani ya mai girma sai ya hana shi wato abin da yake na saban Allah kamar yadda yayin da mutum shi kuma a babba abin da ya dame shi ne munafincin zuciya ko kuma rashin lafiyar zuciya to wannan abin da zai jawo shi ne aga kuma yana yin saban Allah a fili Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya ce walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibuna saboda abin da suka kasance suna yin ƙarya nan al'alim labazan al'alim ana nufin almoji wato wani abin da ke mai radadi wanda aka sa jiki ba zai iya ɗauka ba wannan fa'il ne bi ma'ana muf'il shi ne kamar ka ce mu'lim mu'lim shi ne mai radadi to shi ma alim dai ma'anarsu ɗaya kamar bari'un mubdi waji'un muji kusan ma'anarsu kenan anan Allah ta'ala yana ba da labarin cewa su mumunai mazan Allah da kai da sauran sahabbai kar ku damu akan cewa sai kun je kun gano su wane ne waɗannan munafikan kun musu hukunci a karan kanku Allah ta'ala shi ya riga ya dauki gabarin yi musu azabaran tashin kiyama sai ce walahum azabun alimun bima kanu yakdibuna wato ana kamar ubangiji yana faɗa wa manzo Allah cewa ba sai ka je ka kamo su ba ka kyale su kawai a idan mun gaya maka wasu daga cikin su ko mun gaya maka ba sakamakon su dai wajen ubangiji shine azaba mai radadi anan ubangiji da kanshi wato ya dauki gabarin yi musu azaba kaga wato babu yanda za a sha wa zai iya rubuwa da ubangiji babu Allah ta'ala anan yana kuma ƙara nuna ma manzon shi cewa ya kiyaye musu jinin su ya kiyaye musu mutuncin su ya kiyaye musu wato a dukiyoyin su saboda wato abinda suka nuna na musulunci a duniya amma tare da haka wato shi zai musu hisabi da kanshi ran tashi alkiyama kuma shi da kansu zai shigar da su cikin wutar jahannama bal zai sanya su cikin wato kasan kasan wutar jahannama kamar da yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu Allah ta'ala yake cewa lalle munafikai suna cikin kasan kasan wutar jahannama kuma ba za ka taba samun wani mai taimakon su ba sai dai wanda wanda suka tuba tun a duniya ba su je sun gaba da ubangiji da wannan cutar da munafinci ba Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa a wancan sati yake cewa aji yake cewa bima kanu yakdibuna saboda abin da suka kace suna yin ƙarya wato suna yin ƙarya imani da suke yi wannan shine ga wato abin da wasu daga cikin makaranta suka ce yakdibuna akwai yukadibuna akwai yakdibuna yakdibuna shine wato su da kansu suke yin ƙarya suke mamazan Allah da mumune ƙarya wannan wannan shine kirar Asim ibn Abi Najib al-Kufi kuma shine karin kirar Hamza da kuma al-Kisai nafi' da ibn kathir da ibn amir da sauran sai suka ce yukaddibuna yukaddibuna in ka dauki ma'anar shine wato sun kasance suna ƙaryata ayoyin ubangiji ta'ala wato kaga da sifofi guda biyu ubangiji ya sifanta su da su na farko gashi suna yin musulmune ƙarya inda suke cewa su mumunai ne su ba ashe ba mu'min ne su ba su musulmai ne sun karɓo musulunci alhali su ba musulmai ne ba sannan kuma gashi yukaddibuna suna ƙaryata suna ƙaryata wato ayoyin Allah ta'ala Allah ta'ala anan duk yake ba da labarin cewa to ta wannan dabi'a nasu guda biyu duka zai musu azaba a nan kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala yana yin shela ne yana gaya ma annabinsa cewa kar ka damu da cewa sai an musu hukunci a duniya Allah ta'ala yana faɗan cewa shi da kansu da kanshi wato zai musu azaba an ajeran tashin alkiyama duk da a duniya kuwa ya kiyaye musu jininsu ya kiyaye musu mutuncinsu ya kiyaye musu kuma a wato dukiyoyinsu kamar da aka sani duk wanda ya bayyana musulunci ko da shi munafiki ne to ana wato mushi hukunci da musuluncin da ya bayyana mazala a cikin hadisin da ke cikin sahihai da ke cewa umitu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah fa in qaluha fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah mazala yake cewa an umarce ni in yi fito na fito da waɗannan mutane da suke fito na fito da addinin Allah suke suka ce su kafirai ne in fito na fito da su in yaƙe su har sai sun ce la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah idan suka faɗa maza da ce asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun wato tsare jinanan su kuma sun tsare kuma wato dukiyoyin su illa bi haqqi sai da haƙƙin musulunci wai hisabuhum ala Allah hisabu su yana wajen ubangiji Allah ta'ala shi da kansa zai mushi zai musu hisabi sadaka wannan shine hukuncin da ya ci gaba da gudana kan duk wani munafikai duk wasu munafikai ko da wato kaga sun wasu abubuwa na munafunci ya bayyana a cikin zuciya a cikin zuciyarsu ko kuma ya bayyana a cikin fuskar su ko ya bayyana a cikin aikin su to kai ba ce yanzu ka je ka musu hukunci ba sai dai idan su da kansu ne suka je suka yi wani laifi na musulunci wanda yake zai sa wato a musu hukunci yanzu misali wannan cutar da munafunci je ya gada musu da su je su muzahara ma kafirai su yi su mara ba kafirai baya akan musulmai kuma wannan kuma mara musu baya mara wani zahiri kaga wannan su suka yi wani laifi da dole sai an musu hukunci ko kuma a suka mara ma musulmai wato mabanta baya suka kashe wani mumuni ko wani abin da ya kama da wannan to kaga yanzu wata hodo kan musulunci ne zai ya hau kansu amma ba asalin abin da suka binne na na wannan ba na asalin wato shi kashe munafuncin ba shi yasa manzo Allah a hadisai da yawa yayi ta magana cewa shi ba ubarce shi ya kashe ya kashe munafikai ba Umar yake cewa ya ba za ka kashe wani da wani ba yana Umar kun san Umar yana da kishin addini ita ya ya wani ya wani shi ya faɗa kaza shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza sai yake cewa akrahu an yatahaddatha al-arabu anna muhammad yaqtul ashabahu ce ina gudun wato larabawa da wanda suke a lokacin suna karɓar musulunci su dinga ba da labarin cewa muhammad na kashe mutanansa to yayin da mu ma muka ce za mu zo mu kashe munafikan da ke cikin mu to abin da za a ce shine a ce ai musulman ba har wanda ma yake cikin su ma ba su bashi ba har wanda ke cikin su ba su bashi ba dan haka kashe shi suke yi dan haka me ya gaya maka kai ma yanzu idan ka zo ka asan addinin nan duk da kai ka ce ka karba da wato cikin wato zuciya daya amma dai da ka su kashe ka kuma wannan wato akwai hikima kure da gaske saboda idan ka ce duk wani wanda yake kaga alamar munafunci kawai za ka kashe shi to zai sanya aje a kashe wani ba tare da hakki ba wani za a samu shi a cikin zuciyar tasa babu wato babu munafincin amma watakila ya wani aiki a zahiri sai aka kama munafiki ne amma duk da haka kuma sai ya zama sai ya zama wato an kashe shi alhali ba babu haƙƙi a kansa saboda wani lokaci mumuni zai iya wani laifi ga aikin da ya irin aiki na munafikai amma idan ku je ku dau doka akan akan wannan doka sai ku ga doka ne za ku yi nadama inda inda ana daukan wato doka kawai a zahirin abin da ya bayyana ai da kaga Hatim ibn Abi Balta'a da an kashe shi shi da aka zo kawai yaje ya ga Qurayshawa cewa manzo Allah fa yana nan fa yayi shiri yayi shiri kaga wani a zahiri ai wanda kaga fitaye daga musulunci a zahiri wanda munafunci ne sai shi sa wato sauran sahabbai suka ce ai yayi munafunci manzo Allah sai bai yadda ba suka ce ina ai yana da wani sabiga a baya bai yadda ba ya kira shi yace me ya faru sai ya faɗa mushi asalin abin da sai yi kashi kaga ba munafunci bane to haka wannan daga cikin hikima kenan dan kawai kaga wani wani yana yana wato faɗan munafunci a baki a zahiri to idan ba to ba ya bayyana maka da yankan shakku ba cewa shi din munafiki ne ba za ka zama kawo hukunci na munafunci ba sai ka bari sai yayin da wannan munafunci ya je tun kuɗa shi ya wani laifi babba na musulunci shikenan sai a ɗauki doka a kansa kaga anan duk da shi manzon Allah anan kaga ai ya san wasu daga cikin munafikan manzon Allah Allah ta'ala ya ga mishi Allah ta'ala ya ga ya tsin kayar da shi akan wasu daga wani wani munafiki ne wani wani ban su kai sahabban ma akwai wanda sun tabbatar munafiki ne sahabbai da yawa sun tabbatar cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul ai munafikin ne shi yasa Umar dan Khattab ya ya kokarin hana manzo Allah je mishi sallah amma kaga duk da haka manzo Allah sai ba ba shi dama yayi hukunci da ilimin sa ba wannan kuma akwai abin da ke wato ya kamata a fahimci a fahimta Imam Malik ya ce akwai abin da ya kamata mu fahimta anan shine wato kai alƙali da zaka hukunci ko da kai ka gani da idanka mai laifin yana laifi to kai ba a ce yanzu ka zo ka zo ka hukunci a kansa ba ba a ce ka zo ka hukunci a kansa ba yanzu misali aka ba gaya maka cewa wani gashi nan a azumin ramadanan nan gande gande gashi shaye-shaye yake abu sama shi baya azumi to kuma an kawo maka shi zaka masa hukunci hukunci na Allah ta'ala a kansa to kaga ko da kai da ka zo wucewa kai ka hango shi gashi yana shaye-shaye kaga dai wannan shine wato wato yankan shakku to kai ba a ce kai abu da kana mai alkali kaza kai hukunci da shi ba saboda mai saboda ba a ce ba inda aka ce shi alkali hukunci da iliminsa an ce hukunci ne da shaida da abin da ya bayyana masa wannan shaida abin da imam malik yake faɗan cewa inna ma kaffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil munafiqina Allah maza Allah ya kange kansa ya ya ya wato rabu da munafikai ne li yubayna li ummati saboda ya bayyana ma al'ummarsa anna al-hakima cewa shi mai alkali la yahkum bi ilmihi ba ya hukunci da ilimin sa kare ya hukunci da ilimin sa ya hukunci da abin da yake da shaida ko da ko shi ya san cewa wannan nan shi tantagadan mai gaskiya ne amma wasu aka samu shaidu suka mushi kazafi ya san cewa kuma ƙarya suke masa wataƙila ma suna tare to inda shi zai hukuncin in yana son ya shaida to sai dai shi ba zai hukuncin ba amma inda shi zai hukunci to ba zai hukunci da iliminsa ba wannan shi ne abinda wato wato malamai suke suke faɗa wannan kaga hukunci su kenan a cikin duniya munafikai hukunci su kenan a cikin duniya babu yanda zamu iya sun sa kaya irin namu sun sa riga irin tamu irin namu sun kuma zo da fata irin namu suna magana da irin magana da muke yaran da muke magana da shi ba yanda muka iya da su munafunci kuma suke yi kuma ba yanda muka iya amma hukunci su a duniya shine zamu basu a matsayin musulmai idan aka je lahira to kuma ubangiji zai dauki gabarin wato yi musu azaba da kanshi da kanshi shi da kanshi zai musu azaba yace walahum azabun alimun bima kanu yakdibuna kaga azaban ma sai da aka wato siffata shi da wani radadi kwarai da gaske wannan kaga wato zai sanya kowanne kowannen mu ya zama magabata yayin da suka suke kanta ire-iren waɗannan ayoyi da ake razini akan munafunci to sai su koma suna ta'ahudin rayukansu suna ƙara bibiyan rayukansu suna ƙara bibiyan zuciyarsu ko dai akwai wata munafunci a cikin zuciyarsu wanda su ma kansu san da ita ba kusan zuciya wani lokaci akwai abin da dan adam baya sanin yana da ita akwai abin da malamai ke kira shahawa al-khafiyya wata san zuciya wata wata san zuciya a can kasa wanda sai kai da gaske sai kai da gaske wato kamar dai abin da abin da misali watakila abin da yan physics suke kira irin latent heat din nan ka san idan in aka dafa kubanto in aka dafa to in ya zama yayi yayi sanyi to idan ka je za ka sake inda mashi akwai wani wani tiriri ne wanda asalin tiririn farko ne zai dinga zuwa haka ya dinga ita ita zagayawa suna cewa latanti to shi ma wannan zuciya tana da wannan tana da irin wannan irin wannan wato shahawa khafiya san zuciya din ko wata munafunci haka wani lokaci sai kai kokari kai ta kokarin zuciyanka sannan ka gane ta wani lokaci irin wannan san zuciyan gaskiya sai mutum na yawan bibiyan ransa ka je ka gani shin kai idan wane wane ya samu da ya samu wato nasara akan kafirci daɗi kake ji idan ka ji alama ka jin daɗi to alama ce akwai akwai wani wato sofanin munafunci da yake kamata ka tsarkake zuciyarka wane wane da kake jin cewa ya samu nasara shi kuma mai addini ne misa kai kaji baka jin daɗi kai dai kai kaji baka jin daɗi a zuciyarka ai aka a ce kaji daɗi to misa baka ji wannan sai ka tabi wato tsungulin zuciyanka har sai wannan ɗabi'an ya fito in ya fito kuma shikenan sai ka ji alhamdulillah sai ka je wajen ubangiji wato ka ta neman Allah ta'ala ya tsarkake ka to wannan abin da kake ci ma kuma imani ne duk da akwai dan kaso kaɗan nan wannan nabucin wannan bai sai tunkuɗe maka imanin ba saboda wannan abin da kai na kokari da kake cewa sai ka wato tunciko wannan munafincin ka wato ka cire shi a cikin zuciyanka to wannan shi kansa imani ne to wannan shi abin da magabata ke yi ba sa gushewa koyaushe suna kokarin bibiyar zuciyarsu in akwai wata wanda tun zuciya su ƙara tsarkake ta in akwai wani sofunan munafunci su ƙara wato yanke wannan sofunan munafuncin Allah ta'ala ya tsarkake mu daga munafunci Allah ta'ala sai ya ƙara ci gaba da waɗannan ayoyi ya ƙara ci gaba da faɗin sufun munafukai yace wa idza qila lahum waɗannan munafukai idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kad ku yi fasadi a ban ƙasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna ai mu wato masu gyara ne muna neman gyara ne ala inan humul mufsiduna ala ku saurara innahum sudin humul mufsiduna sune wato wannata walakin la shur sai dabbu su gane haka ba su farga da haka ba anan wadannan ayoyi Allah ta'ala yana ƙara faɗan sufufin wato sufufin wadannan wato munafikai din yana cewa daga cikin siffan su shine suna yin banna a bankasa suna kokarin wato raya banna wato raya kasa da banna kaga su shi mumune abinda mumune abinda aka ce shine raya kasa ta hanyar wato wato kusantan ubangiji ta hanyar da'ansa ta hanyar tauhidi to amma su kuma waɗannan munafikai abinda suke so shine wato siraya ƙasa ta hanyar saban Allah ta shirka da fajirci da kuma kokarin wato da kusar da mabda'i na alwala wal bara wannan ya daga cikin abinda da kurkusa ake gane munafiki kusa shine ka ga abinda alwala shine ka ji cewa wanda wanda zaka jibinta wanda kake so masoyanka shine duk wani wanda yake masoyin ubangiji ne shine alwala albara kuma ka ji kai kai hannun riga da duk wani wanda baya san Allah baya san manzon shi ka ji ba ka san shi wannan kuma wannan irin wannan abu irin wannan jibinta da kuma baranta ta addini ce idan kana son ka fahimci wannan ana koda ko mahaifinka ne wannan koda ko danka ne ai dan naka ko mahaifin naka akwai lokacin da yanzu sali in danka da wani dabi'a da baka so zaka ji ai kana san shi amma kuma kana da wani yana da wani dabi'a da ka tsane shi saboda wani dabi'a akwai wannan dole to saboda haka ko da danka ne ko da mahaifinka ne zaka ji cewa ka tsane shi ba ka san shi wannan bangaren kafirci da yake ma Allah ba ka so wannan addini ne ba ana magana wai soyayya ta dabi'a ba soyayya ta dabi'a wannan ba ita take magana ba ana magana soyayya ta addini shine sai da zaka cewa wane na ko da jini ya hada mu kuma ina san shi soyayya ta jini amma yanda yake jin cewa zai sa amma ya sa amma Allah yana shan giya ko kuma yana ma kafirci ya bunna munafunci a zuciya to bana san wannan dabi'an tasa dan haka shi ma bana san shi a wannan dabi'an da yake da ita to wannan kuma addini ne wajibi ka ji ka ji cewa kana san wanda yake san Allah baka san kuma wanda baya san ubangiji to daga cikin su kuma dabi'un munafikai shine su kokarin da kusar da wannan abin da mabda'i ake kira alwala wal bara abinda mu ci cewa muna san wanda yake san Allah da Allah da wanda yake san sa ba ma san wanda kuma baya san Allah da kuma wanda baya san Allah to shi kuma sai su kokarin cewa a'a wannan fa ba ba haka ba za a rayuwar duniya haka ba sai su dinga abin da ake kira mudahana mudahana shine su je wajen muna wato su dinga munafunci wa musulmai amma idan suka je wajen arna kuma sai su musu mudara mudara kuma sai a dinga musu dan kawaici da adam ana musu wato a nuna musu kamun baka cewa ana musu zakin baka kakku damu da su ai muna tare da ku za mu je duk yanda za a yi sai mun tabbatar a cikin musulmai mun samu tagalguli mun samu wato an sami kumfincina naku kuma ya zama wato wannan zafin addini mun dakushe shi to wannan shine babban abin da Allah ta'ala ne yake magana la tufsidu fil ardi ana magana cewa idan suna cewa a ci gaba da yin kafirci a daina yin alwala wal bara a daina zafin addini to wannan shine abin da suke cewa ake cewa kar ku yi ku daina yin wannan wannan kafirci ne sai ce ina ma nahnu muslimu ai mu gyara muke muka nufata mu abin da muke bukata shine wato a sami wani zaman lafiya tsakanin waɗannan wato kungiyoyi guda biyu kai ka ce alabauta ma Allah daya shi kuma ya ce alabauta ma Allah uku to ya lafi ta rigima ku zo mu ga mu samu muku da hanyar za ku zama lafiya da juna ta yadda lafiya wato zaman lafiya shine a ce kai kai ka dai da zaman addinin nan naka ka bar shi ci gaba da abubuwan sa mana me a ciki ku ci ku ta aure a aurtayya tsakaninku ku ta kaza ku ta kaza ku ta kaza wanda kuma sun sa wannan shine wato asalin hakikanin bannan saboda hakikanin abin da suke cewa ai shine a kashe addini a kashe wato abin da ake kira kullatayya na addini inda rajin cewa wane alakan mu da shi ba alaka ce ta addini ba alaka ce ta jini kawai sai a sai a koma a taso da bangaranci a taso da wato wani yare wani wato kabilanci ko wani abin da ya kama da wannan amma shi sha'anin addini da shi ya kamata ya zama shi ke sama wato sai zama an dakusar da shi wannan a irin wannan lokaci wato misalansa suna da yawa saboda kusan Allah ta'ala mu dai dole a wannan zamani ya jarfe mu da makiya daga cikin mu kusan ba yanda za a yi kaga an sami galaba har yanzu kuma wannan da tarihi yana bin ta kansa ba ka taba ganin an samu galaba akan musulmai ba sai an samu wasu daga cikin musulman kuma sun ba da kai bode ya hau sai wasu za su je su bayar da su to a yanzu a irin wannan lokaci zaka zaka alama ire-iren wannan mutane zaka ga shi kawai abin da ya damu da shi shi zai shiru yayin da aka taɓa musulunci da musulmai ba zai magana ba amma yayin da wani musulmi ko da kuskure ne ko da musulmin ta kuskure da ya yi zalincin da ya kamata a mushi faɗa to amma shi zai koma yana fushi ma'arna shi yana fushi ma wanda ba musulmai ba to wani alama cewa a cikin zuciya shi akwai wata wata wato cuta ce wanda baya baya samun dama ya fitar da abin da ke cikin zuciyarsa sai ta irin wannan lokaci kuma sai zama wato ya zama yana jiran musulmai su yi wata ɗaya kuskure ɗaya biyu shi ke sai ƙoƙarin yaɗawa ko a rubuce ko a magance ko an ana hira da wato a rubutu ya article ya rubuta sai ya dubu akan musuluncin baki ɗaya da kan musulmai ya ce ai dole dole wannan fa jihadin sai fa mu musulmai iya cewa shi musulmai alhali a lokacin shi ba ma musulmi ne ba wataƙila wataƙila shi ya muna kafircin ta ce dole mu musulmai mu da aka haife mu da musuluncin dole sai mun zo wannan abin da ake cewa jihadin nan sai mun zo mun ci a daina shi a ƙara kyautata wato fassara shi wato a samu wani bashi na interpretation daban haka zai zo ya tabada kuma ya ta rubutawa ko kuma yazo ya ce ko kuma yazo ya ce wato dole waɗannan mata da ake cewa an tauye su waɗannan mu ba haka muka fice addinin nan ba wannan wata fasara ce ta malamai kawai a zo waɗannan mata ku zo yanzu da bakadiya ake za ta iya ta shugabancin ta duk da wato wato nasoshi karara da Allah ta'ala da manzon shi suke kokarin nuna cewa mata inda kawai Allah ta'ala ya su shine su zauna a gida su kula da wato iyalai su suna da martaba idan aka suka sake suka fita to shi ma lamarin namijin abin abin shi da lalace amma sai kokarin cewa a ibahiyya ce ko wani abu a zo a yi hijabun da ake dame ki sai kin sa ba dole bane kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma zaki zo amma ki je ki ki je ki samu shugabanci ki zama shugaban kasa ma ki ma ba ruwanki ai malam wani malam wani ya ba ta fita ba abinta idan ba ruwanta har zuwa ta ta ta neman shugabanci abinta kuma zai zo ta ba da wasu wasu abubuwan da ba nasi ba kaga wannan shine alama kuma abin da zaka fahimci shi kuma malamin kirki da malamin banza shi ya zai zo zai kawo wani abin da yake kwakwataccen sa ne shi kuma malamin kirki zai kawo maka nasi tukuna sai sai ga maka fahimta ba ya faɗa maka fahimta kafin nasi shi kuma wani malami kawai zai ce zai zai ya rinka cewa ai jihadin nan ai a lokacin manzo Allah ne lokacin an dame shi kaza kaza kaza kaza kaza amma kaga ba zai karanta maka inda aka zo aka ce a jihadin ba ana sai zai karanta ayoyin jihadin ko sun sun shahada jihadin a faɗe a faɗa ta ma ba zai yi ba to saboda haka ire-iren waɗannan mutane za ka ga abin da za su za su damu da shi shine wato lokacin da musulmi yayi wani kuskure wani lokaci ba ma kuskuren bane wani abu ne aka masa ila an ji an takale shi ne ko wani abu ne ya kama da wannan shikenan sai ya rudugu akan musulunci baki daya maimakon ya ce shi wannan musulmi shi ya kuskure wata ila ce kai ba haka ake ba ka da ba daukar doka a hannu to a sai ya zama ya rudugu akan musulunci ya kokarin cewa wannan koyarwar da ke cikin musuluncin ya kamata a sake mashi sabon fasali wato kaga yanzu yin abin da yake so ya ce shine wato a sake sabon fasara wato waɗannan nasoshi ya kamata a ciccire wasu daga ciki to wannan alama ce ta ta cewa me yin irin wannan idan yayi wasa to akwai in ba yayi da gaske ba to akwai wata munafunci a zuciyarsa akwai wata cuta da zai iya kai shi baro bai sani ba amma su mumunai su mumunai wanda suke mumunai tsantsa to su wato suna tsaka tsakiya ne su idan wani musulmi ya kuskure to suna yi abin da ake cewa na unsur a haka zaliman aw mazluman idan wani musulmi kawai haka nan babu babu gaira babu sabab ko saboda wani ya bata mushi da je je ya kunan bakin wake ko ya sa ba mai je kashe su arna to su musulmai na gari ba za su zo su goya mishi baya ba saboda amma Allah dama ya ce musu unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko shi azalimin ne ko kuma shi an zalunce shi to shi ka taimaki dan uwanka yayin da ya zalunce shine ka hana shi zalunci saboda ka wajibi su musulmai na gari abinda suke yi shine za su zo su yi wa'azi su ce abinda kuke yi na cewa kuna jihadin nan ba shine jihadin ba jihadi akwai ka'idoji sai su bar ka'idojin amma kuma tare da haka kuma ba sa cewa kuma wai a koma sauran ayoyin jihadin da duka a tashi su daga aiki kamar yadda wasu ke faɗa wannan duk masu cewa wai a cire ayoyin jihadi daga shari'a musulunci to wannan wata munafunci ce ta zuciya wata cuta ce ta zuciya da idan mutum bai yi da gaske ba to wannan za ta fitar da shi daga musulunci bai sani ba saboda abin da yake bukata shine wato wani abin da yake wato shine biratu sinamil islam abin da ke kawo wato daukakan musulunci ne yake son ya ce a cire shi baki daya wanda wannan kuma wato a cikin shi wannan kafirci ne wato tsagwaran shi a ciki Allah ta'ala ya kiyaye mu saboda Allah Allah ta'ala a wannan aya nan yana faɗa cewa idan aka ce musu kar ku banna a bankasa sai su ce ai mu jana muke yi su abinda za su faɗa shine ai muna kawo wani sai su kokarin siyasantar da addinin shi kuma addini ba ka kokarin siyasantar da shi saboda ka dada mu sanai saboda kawai wasu su ji daɗi ka ce saboda ai mu addinin nan namu ma ai mu an ce an ce ba na sare dan uwanmu ne ina ka ga maka haka addini an dace ku yi ba amana da shi an ce idan insaniya mutuntaka ta kama kai masa mutunci ba inda aka ce wai ka ji cewa wai ai shi kai da tsara ma ya fi kusa da kai shi wane ne wane ne kaza kaza kaza ai shi dan uwanka ne ya kamata ai kaza yanzu yayin irin wannan wato fatawoyi da irin sa aka rinka samu a Turkiya har bina fini suka rinka yi wajen a ce ba wai waɗannan ayoyi da ake cewa kar musulmi musulmata a wurin wanda ba musulmi ba kaga mu ba ma haka ka san mu musulunci muna da wata wata ka'ida duk wanda ba za ka bashi yakka ba to ba za ka ba shi shugabanci ba duk wanda ba za ka ba shi shugabanci to ba za ka ba shi yakka ba sai in sai in an samu larura kawai saboda haka to shi musulunci tun da dai mace tana karkashin namiji ne ba zai baka wato mace ba kai dai za ka ba shi ka ba shi shi dai ya kuma sun zai maka zai maka adalci to suka duka nuna cewa a ai wannan fa zafin addini ne kuma ya kamata waɗannan da su shi a dinga duba su wataƙila dai ana magana kan wasu abubuwa da suke alaka da middle ages amma dai a daidai wannan lokaci ya kamata a duba to kaga wannan duk munafici ne na zuciya wanda idan mutum ya bai daga sai ba kaga sai ya je ya kashe baro bai sani ba in ka tambaye su me yasa kuke faɗa haka sai su ce ai muna son mu kawo jana ne kamar yadda har yanzu a irin wannan lokaci za ka ga masu ire-iren wannan rubuce-rubucen a wasu da za a zo a karanta mutane abin da suke rubuta suka rubuta duk da yanzu sun dawo sun zama sun zama sun zama wasu mutane da suke magana da yawon siyasa ko wani makamancin wannan ko kuma da yawon su cewa su elis ne na na al'umma amma da za a je a kira a faɗo wasu abubuwa da suka rubuta shekarun baya 97 98 99 wasu articles su da suka yi kuma suna nan da za a zo ana bankaɗa mutane sun rubuta a turanci da wani lokaci wani ba zai iya kallon wasu mutane za su zo na gaban mu suna faɗa wani maganganu ba dole sai mutum ya jaddada imaninsa saboda haka wato abin da ya kamata kowane mumuni kowane mumuni ya dinga jaddada imaninsa a wannan babu ya dinga kwankwasan zuciyarsa duk wani abin da zai sanya ya ji cewa shi yana jin daɗin tawayan musulunci amma yana kuma jin daɗin wato ɗaukakan kafirci to wani alama yana cewa zuciyar shi ba ta lafiya ya yi ƙoƙarin wato ya kokarin wato ya ya fada zuciyarsa Allah ta'ala dai a ayoyi karra ya faɗa cewa haramun ne musulmi ya dauki wani wanda yake makin Allah ne makin manzon shi a matsayin masoyi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku dauki makiyana makiyanku a matsayin wato a matsayin wato masoya wanda za ku jibince su tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu wani abokantaka kuna nuna nuna musu kauna wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi al hali sun kafirci abin da zo muku na gaskiya wato kaga anan a duk wanda yake cewa wai abin da yasa muke adawa da wanda ba musulmai ba wai saboda kawai sun sai in sun yake mu ne zamu yi adawa da su ba dan kafirci su ba to kaga wannan ba daidai ya fara ba saboda Allah ta'ala cewa wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi sun kafirci abin da ya zo muku na gaskiya saboda kafirci su shi jawo muke adawa da su farko tukuna ba wai saboda kawai mu kawai mu da su muna da wani adawa ba kamar yadda kuma Allah ta'ala yake ba da labarin annabi Ibrahim da mutanensa yake cewa wa bada bayyana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda Allah annabi Ibrahim yake cewa tsakaninmu da ku akwai adawa fa tsakani akwai adawa da kiyayya tsakani har abada har sai kun yi imani da Allah shi kadai to kaga wannan shine mabda'in adawan mu da mu da ba musulmai ba wanda ba musulmi ba na'am idan ya cuce mu ya mayake mu na'am wannan zamu koma mu retaliate mu rama muna da karfi in babu da karfi mu hakuri ubangiji ya ba mu karfi amma kuma wajibi a zuciyar mu cewa ba ma san shi saboda yanda yake zagin ubangiji yanda yake cewa ubangiji na da da to ba ma san shi kamar yanda kai ma idan aka samu wani wanda yake zagin mahaifinka kullun sai ya fito rediyo ya zagi mahaifinka zaka ji baka san shi wannan ka'ida ne dan adam to ubangiji kuma ya fi mahaifinka ubangiji ya fi duk wanda kake cewa kana so saboda duk wanda ya cewa yake zuwa yana zakin ubangiji yana cewa yana da yana cewa ba zai bauta mashi ba yana kangara ba ubangiji to wajibi kaje baka san shi wajibi kuma kaji cewa wannan adawar har kiyama ce to kaji cewa baka jin wannan a zuciyanka wato shi kaga wannan alama ce ta munafiki kuma kaji cewa kai baka jin cewa wani da yake da yake ko da dan uwanka ne da yake ma Allah shirka baka jin cewa ka tsane shi saboda shirkan da yake yi ko da matarka ce dan wani lokaci mutum ya iya cewa ma zai iya kiyayya da iyayensa amma matar shi saboda soyayya cikin wani bangare daban shi yana bukatan ta sai ya cewa shi a ina shi fa ba zai iya cewa yana baya son ta ba to ko da matar shi ce tana biya masa wasu bukatunsa amma kuma a bangare daya yana jin cewa baya son wannan dabi'a nata na kafirci wannan addini ne kai haka din Allah ta'ala ya tabbatar da imanin mu saboda haka wato kaga anan duk wani wanda zai ce a su waɗannan kafirai muna adawa da su ne saboda kawai sun sun yake mu wannan kaga bai fahimci addinin musulunci ba kuma abin da yake ba daidai bane wannan kuma ba wai dole sai wanda ya zo nuna cewa ma shi ba zai yi musuluncin ba har wanda ya zo shi musuluncin yake son ya girgije baki daya akwai misali kaga kamar wanda za su suna zagin suna cewa ba su yi da qur'ani ba za su yi su su da Qur'ani ba ko sunan nan ma ai duk wasu mutane ne suka je suka kawo ta za su yi suna zagin sahabbai suka kafa sahabbai to wannan adawa ne ke tsakanin mu da su su su ma wannan adawa ce ta addini ba adawa ce ta ta siyasa ba kamar yadda wasu ke tsammani za ga wani wani shi abin da abin da yake yake nunawa adawa adawa mu da yan shi a rafi ba da suke zagin sahabbai suke yanzu kaga da iyayen shi yake zagi da ba a fi sai yake zagi kaga ba zai damu ba yanzu da wani zai zo ce kawai shi kullum yana nan yana zagin mahaifin shi ba zai damu ba amma yanzu an zagi sahabbai ne sai ka ce ai siyasa ce wanda wannan kuma ba haka abin yake ba zagin sahabbai da ke wannan ji ba ma son zagin ba ma son saboda ya zagin sahabbai wannan addini ne wannan addini ne kuma in yayin da muka dawo muke son zamu zamu zo na kujeran sasantawa tsakanin mu da shi to shine a kuma kan asali wato kaga ba a cewa za a haɗin baki kamar da wasu ke faɗa a ce za a haɗa baki kawai ka je ka ta zagin ka je ka ta zagin sahabbai kamar da wasu ke faɗa ai su ta shafa su ta zagin sahabban su mu da ba su zagin waliyan mu shikenan kaga ya waliyan su waliyan shi sun fi sahabban sa sun fi sahabban manzon Allah kaga to wannan wannan irin wato rashin lissafi ne wato su sahabbai da su suka kawo maka wannan addinin inda ba dan su ba da waliyin naka shi ma yana nan yana batun tsumburbura amma ka ce wai yanzu da zagi waliyinka yanzu gwara a zagi sahabban ai shi ta shafa shi saboda haka adawa mu da mai zagin sahabbai shi ba shi ma ba adawa ce ta siyasa ba adawa ce ta addini wannan yayin da aka zo a zauna ci kujeran wato sulhu to a babban abin da za a nema ya dawo shine a cewa tasmu bi hablillahi jami'a duk mu dawo wato wato littafin Allah da sunnan manzon shi sai a ce to yanzu kun daina kenan shi kaga shikenan an zauna lafiya amma ba wai kawai shi yana ci dukkan abubakar zagi umar zagi kuma a ce za a zo a cigaba da zama ba na'am akwai wasu lokuta mu ahalin suna ba ma taimakon arna akan ko da ɗan shi'a ne wannan mu wannan manhaji na ahalin suna ba saboda mu muna yin wato muna wato wayi ne muna hada abubuwa ne da yawa ana duba mafsala ana duba maslaha akwai wanda in ka ka taimaki arni akan shi zai zama kamar wasu sun fahimci kamar musulunci ne aka aka aka samu wato rinjaye akan sa to amma su duk da su kuma a tarihi su su sun ta taimakon arnan mu akan mu kuma duk tarihi haka zaka je ka gani a cikin wannan abubuwan zaka ga suna yi na na na a ce kamar Iran tana ta lakace mai Isra'ila hanci amma har yanzu me yasa ba ta ce ba yaƙin ta ba ko hari ba ta kai mata ba kuma ta failaqul qudus din da suke tana da wani failaqul qudus suna cewa suna za su je su yanto kudisin ba su taba yaƙi saboda kudisin ba ina tabbatar maka yanzu idan yan hizbullahi yan labudan suka ce za su yi fada da isra'ila sai sun sai sun kwashi wato kashin su a hannu amma ba saba yi ba ba sa yi kuma ba kuma su yan isra'ila nan ba sa yan falastina falastina da ake magana ba su zuwa su taimake su da abinci ba su taimake su da- da- da kayan ci da kowa sha abin da kawai suke ba su shine su ba su makamai saboda Allah wal- kai- kai- wanda shi ba mai karfi ba ka je ka ta bashi makamai kuma an je kuma makaman shi abokin faɗa nashi ya fi shi makamai da yawa kuma ya je tinga rubu a kansa saboda haka to haka haka ake haka ake So, har yanzu tarihi ya maimaita kanshi yana ta maimaita kanshi kuma an faɗa wannan tun shekara ɗaruruwa baya su ibn taymiya sa ta faɗa wannan magana sa cewa ba sa taimakon a wato musulmai akan arna sai da su taimaki arna akan musulmai kuma wannan kuma yana ta yana ta kuma ta- wato ah, ah, wato yana ta zama tarihi na maimaita kansa idan kaga Iran da Isra'ila suna ta rigima to an shiga Cold War ne tsakanin su ko san akwai wani game of supremacy da suke yanzu eh to yanzu shikenan in yaje ta Isra'ila ta shi ta kare ta ita ma Iran sai ta kare ta saboda akwai rigima tsakanin Persians da Isra'ila Persians shine rigima ta cewa ka san mutanen Paris suna ganin su ma shahu da mai ne suna da wato ancient civilization suna ganin cewa su duk abin da suke wani ke kafa da shi su wasa da shi a duniya dan haka suna ganin kafa da suke da kowa sai dai su kira saboda wannan ba saboda addinin ba to wannan shine abin da ya kamata a gane to amma su yanzu wani wanda zaka yanzu kaga maganganu yayi yawa kan cewa ai kaza kaza kaza kaza kan qadiya ta Filistin da sauransu su yan shi anan a zo a hade da su ai waye ai waye ai waye in daga san za a za su za a halin da gaske ba wai wasa suke yi ba wannan ba wani abu ne mai sauki dan ahlus sunna ajibu ne mai sauki saboda ahlus sunna baya taimakon wanda yake ba musulmi ba akan wanda yake shi musulmi wataƙila ana iya samun musulmi ba dai gari ga rauni ba ba sa wannan kuma ba sa taimakon arna akan yan shi'a amma kuma su yan shi'a su ne suke taimakon kuma arna akan musulmai wanda kuma haka haka wato su kaida su take to kuma wannan kaga alama ce na mutafuncin su zuciyarsu dama dama su sun daki komi sun daki komi sai musulunci mu zai musu dauka ba sun daki komi duk wasu ah, tarkace sun dauka Allah ta'ala ya kyauta sau da kaga maganan wani ya zo ya ce ya ta cewa ai kaza kaza kaza kaza ko ya je iran ko wani abu makamacin wannan a zo a ta hadu a hadu shi ya ga cewa ba sa ba sa cutar da ahlus sunna wannan shi bai bai san abin da ya wato tarihi ba kuma bai san asalin me ke ba faruwa a daidai wannan lokacin ba kawai na ina daidai ina yana daidai tafiya ne mukin ban ala wajihi Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya cigaba cewa wa idza qila lahum aminu kama amana nasu idan aka ce musu ku yi imani kamar yadda sauran mutane sahabbai suka yi imani qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha'u shin zamu imani ne kamar yadda wasu wawaye masu wauta suka yi imani ala ku saurara innahum hum sufaha'u su din sune wawaye walakin la ya'lamu sai dai bu sani ba anan Allah ta'ala kaga ya ƙara ci gaba da bayanin sufahun munafikai anan yanda suke wato kushe mumunai suna kushe mumunai saboda imanin su da riƙo da addini da suke yi wannan ita ma wata sifa ce ta kuma ta kuma wani munafikin kuma to ɗaya daga cikin sufahun munafikan ne za ka ga wani ya rike addini kaga kawai kun kun tsangwame shi har har a gida in kaga alaman wato duk wani wanda ya rike addini a cikin yaranka kuma da kai da iyalan naka da da matan gidan da yayin gidan da waye sai kun tsangome shi to alama ne cewa fa akwai fafabar rashin lafiyar zuciya sai ku je ku bincika kanku wannan dabi'a ce ta kafirai cewa shine wato suna kushe musulmai saboda su rike addini idan aka ce musu ku yi imani kamar kamar yanda mu'mini suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar karshe sai su ce ai mu ba za mu yi imani ba ba za mu yi imani ba kamar da wawaye suka imani wato kaga abin da ake son su yi imani shine su yi imani da ikhlasi da kuma mika ma Allah ta'ala wuyan su su ba da gaskiya su yi imani irin ta sahabbai sahabbai kaga sun yi imani har sun bar jin dadin su sun bar jin dadin su sun bar garin su sun yi hijira sun bar dukiyar su wani wasu an kashe su kamar sumayya mahaifiyar ammar aka sa wato ah, ah, mashi a cikin gabanta aka kashe ta ta- ta gwammace ta mutu a haka aka kashe babansa yasar din shi ammar din shi ma an kusa kashe shi in ba dan daga baya ya zo shi ma sun da yaro ne karami suka ce dole sai ya ci- ya faɗa kafirci ba ya faɗa to shi maza Allah yana wucewa yana cewa sabra ala yasir fa inna maw'idakum aljanna insha Allah yace ku yi hakuri iyalan yasir in Allah ya da aljanna za ku tafi to kaga sahabban maza Allah yanda suka yi shine ake cewa kuma ku imani irin wannan ku mi- ku yi imani imani na gaskiya imani na ikhlasi imani na mika ma ubangiji wuya imani na wato ku yi ma Allah ta'ala da'a sai sai mu ba za mu imani imani na wawaye ba as-sufaha wato asafi wanda bai da hankali bai da wani hankali sosai shine asafi wato abinda suke sa suke ce musu ba su da hankali wayan ba wawa ba wane ne zai bar comfort zone dinsa ya je kawai wani wuri inda ba bai zai ji dadi ba kaga sahabbai wai inda sun bar garin su inda nan gadan su yake sun bar iyalan su sun bar dukiyan su sun bar jin dadin su sun koma wani gari inda za zama sai sun je sun nema ba su da kudi ba su da gida rashin lafiya ma sai da ya kama su a farkon al'amari to kaga sai suka ce kaga wannan sun zama wawaye suka ce to sai mu mu dai bari kawai mu zama yan tsakalakiya mu mu ce mu wannan mun yi imani mun dai wannan wancan mu ce mu kai ƙarya muke musu rabu da su mu waɗa- mu su wawaye ne muka dauke su muna musu wato abin ne Allah ta'ala shine ke cewa a shudin su ne wawaye su ku sani ba saboda ubangiji a talalan da ya musu talalan da ya musu na abin da suke yi suna ganin kaman wayo suke yi da ya musu talala kuma in yaje zai mu- zai dirka ke su da azaba to wannan shine asalin wauta asalin wauta da suka ma kansu saboda wawa shine wanda ya yarda da duniya mai karau akan lahira wacce take bata da karewa Eh, duk rayuwar da mutum zai yi in ya yi tsanani ya wuce shika ɗari in ya yi shika ɗari dai ya gama kuma a cikin shika ɗarin nan a wasu shekaru watakila rabin shekaru hamsin ko arba'in zai yi shi yana bata gamniya yana ta neman kuɗin watakila ma sai da ya sha wahala bai sami kuɗin ba da ke sannan ya samu abin duniya din amma tare da haka zai je kuma ya je ya ya asaran wato duniyar shi ya asaran duniyar shi zai je lahira inda kuma babu karewa babu mutuwa babu wani abin da zai sanya a ce maka wato wannan azaba za a sauta maka to kaga in ba wawa ba mai yin wannan idan ba wawa ba wanda ya fahimci wanda yake yana da kishi da humi da game da sha'anin lahira babu wanda zai shi da Allah ta'ala ke cewa su din su ne wawaye bu sani ba dan inda su san abin da irin rayuwar da ke jiran su to da ba za su da ba su haka ba da ba su ma Allah ta'ala munafinci ba wannan shine wato a- abin da yawa magabata suka suka fassara kuma muka ce kwatankwacin wannan shine a irin wannan zamani shine wanda za a ga an zo an tsane shi ana mushi ba'a saboda riko addini yake yi wato mu guji yin ba'a mu guji yi wato yin kushe masu rike addini ko da kai kamar da muka faɗa kai wannan Allah- koyarwan watakila kai Allah bai sa kana da ah, kana da cikin wanda ke kankawo da irin wannan koyarwan ba to ba ruwanka da ba'a ba ruwanka da ka rika cewa ai wannan shi kaza ne ko wawa ne rabu da shi ai bai waye bane Ai, a- wannan ma shi ne kalmar da aka fi amfani da ita a ai kamar ina ganin ka waye za ka kai kaza kaza kaza kaza za ka ga yanzu wasu iyalan ah, in aka ce ai wani ustazu ustazu ustaz za a ba aure to sai ga to a kai mu za mu ba ustaz aure ba sai ga ana bin shi da wasu sharri alhali duk wanda kuma wannan sai a ce ai shi ustaz ba sa rike mata wannan wannan lokaci suna faɗin wannan magana a ce ustaz ya cika tsayi a gidansa kuma baya rike mata tsayin da ake magana wai shi ya ce abu Allah da manzansa ko kuma a shi abinda yake yake yake yi na tsananin kawai wa gajiyawansa ne ustaz ba ba ba ba ba mala'ika bane zai iya kuskure kuma watakila ma shi a ɗanyen shekaru in ustazu na dan yan shekaru dan yaje ya dan kakkaranta wasu ayoyi ba shi yasa kuma ya zama wanda ya fi shekaru wanda ya fi shekaru bai fi shi hankali ba wanda ya fi shekaru ya fi shi hankali Wa- saboda haka shi ma zai yi garaje sai aka aka aka wuce wani abu da zai bata mace ne zai faɗi magana mara kyau to ba kuma kamata a ce kuma wannan wai laifin ustazun bane ina wa ya je duba ina statistical data da aka je aka duba aka ce ustazu shi bai rike aure da haka in aka ce in aka ce za a bashi aure a ce shi ba za a bashi aure ba kaga wani alama ne cewa akwai cuta a cikin addini wani za ka ga kawai in ya ga in ya ga wata wani na ta fama da kakani kai a rayuwarsa sai ya ce a kai saboda ka rike addini ne kai ka rike addini ne yasa kawai ba- ai ba za ka taba samun abin da kake bukata ba to kaga wannan shi ma alama ne na cewa ko kuma ya ce shi ba zai baka duniyan ba saboda ya ganka da wani dan igilan lawan danka kwan gida yake bayarwa ya ga ustaz ya zo ya wuce da dan igilan dan shi da gemun sa me kun ya bashi ma ya ce to ai wata wata- masha Allah wani zai fa abana amma kawai shi kenan sai ya sai ya ce shi ba zai bashi ba saboda me saboda ya rike addini ko kuma ya dinga tasnifin shi a matsayin masu tsanani a addini ba ko ba kun cika tsanani ko a dinga tasnifin shi a matsayin wanda bai waye ba ko a dinga tasnifin shi a matsayin cewa shi wannan sakarai ne bai san rayuwa ba to duk irin wannan alama ce na cewa duk mai irin wannan to kuma wato shi ma yana da wani wata munafunci a zuciya yana da wata cuta a zuciya da ya kamata ya kokari wannan ala- wannan ɗabi'a ce ta munafukai ya kokari ya girgije zuciyarsa daga wannan ɗabi'a idan a gidansa ne ake da irin wannan ɗabi'a idan a iyalansa ne to ya kokari ta wa'azi wannan wato cutar ta zuciya ta fita cikin zuciya Allah ta'ala ya kare mu wannan shine abin da duk malamai suke faɗa game da sha'anin duk wani wanda zai ga wani mai addini mai kankawo da addini ya rika jin cewa ai shi sakarai ne ko shi bai da hankali sosai rashin hankalin sai sa ma shine da yake tafama da kakani kai a rayuwarsa shine Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari yake cewa wa hadha khabarun min Allah ta'ala wannan labari na ubangiji yake bayar da bayarwa anil munafiqina game da game da munafikai تقدم نعبه لهم وبنجي يا غباتا يا بعد سفوفنسو ووصفه اياه بما وصفهم به من الشك يا بعد يا بعد سفوفنسو da ya gabata cewa suna kokanto game da Allah wat takdibi kuma suna karanta ayoyin Allah ta'ala Allah yake bada labarin anan cewa annahum humul juhalu cewa sune jahilai fi adyanihim game da addininsu sun jahilci addininsu ne shi sa suke koganin mai wanda yake addini shine wawa amma su da su- ba su rike addini ba kuma su sune wato wayayyu addu'afa wal ara sune kuma wanda ba su da wato ra'ayi su wato suke suke da ra'ayi ra'ayi ra'ayi wanda yake mai rauni kwarai da gaske fi i'tiqadati ma abinda suke riyawa a zuciyarsu waqti yarati ma kuma abinda suka zaɓa kansu allati kharu hali anfusihim da abinda suka zaɓa kansu da salan rayuwarsu min ash-shaki na yanda suke kokonto game da ubangiji wa takbibi kuma suke ƙaryata wato ayoyin Allah ta'ala war rabi fi amrin Allah ta'ala suke kokonto game da lamarin ubangiji jalla wa azza wa amrin rasuli kuma suke kokonto game da umarnin da lamarin manzon Allah wa amrin nubuwati kuma suke kokonto game da lamarin annabtansa suke kokonto suke kafirce ma wadannan abubuwa din duka wa fi ma jaa bihi min indillahi kuma suke kokonton abinda manzon Allah ya zo mushi da shi wa amril ba'th da kuma abinda manzon Allah yake cewa za a tada su kuma za a ba su labarin abin da ke cikin zukatansu lisa'atim ila anfusihim wato Allah ta'ala yana gaya mana wato wautan munafikai ne saboda yanda suke jawo maka su azaba suke jawo maka su wata kasasaba bima atau min dalika abinda suke zakewa na munafunci din wa hum yahsabuna suna riya cewa annahum yuhsinuna cewa su suna kyautatawa ne suna mutu kansu wayau ne wannan wa zalika ainu safi to kuma busan cewa wannan shine asalin wautan ba la'anna safiha saboda wawa inna ma yufsidu min haythu yara annahu yuslihu shine wanda yake batawa a cikin yayin da ke ganin kamar shi gyarawa ke yi suna bata lahira su amma suna ganin kamar su suna gyara duniya suna gyara duniyar su alhali ba san cewa sai duniya karauce ba in aje lahira kuma wannan ba zai amfani da su ga komai ba wa yudayyi'u min haythu yara annahu yahfadhu wawa shine wanda yake tozata abin da yake abin wato yake lalata abu a inda yake ganin cewa shi yana ma kiyaye abin ne haka zalika almunafiqu haka zalika shi ma munafiki ya'si rabbahu yana sa'a ubangijinsa haythu yara annahu yuti'uhu a inda yake ganin cewa ma shi ai da'a ma yake yi in an tambaye shi ya ce shi ma shi shi gyara yake ba shi abin sa wa yakfuru bihi kuma yana kafirce ayoyin Allah ta'ala min haythu yara annahu yu'minu bihi a inda yake ganin kamar shi ma yayi imani din zai iya zai iya yi Allah wa yau ya ce shi yayi imani hali ba imani ne ba wa yusiu ila nafsi kuma yana ƙara jawo maka kansa wani abu wanda yake mara kyau man yahsabu annahu yusini ilaiha a inda yake tsammanin cewa shi yana ƙara kyautata ma jin daɗin rayuwar kansa ne ya to shi munafiki zai riga ganin cewa shi yanzu shi ba zai iya rayuwa cikin wahala ba zai je jawo maka shi wani abu da zai jawo mishi rayuwa yanda zai ji daɗi kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma kuma a lahira ya manta cewa idan ya mutu shikenan kuma lahiran shi ta Allah ce ta bulbalce baki da kamar yadda wannan ɗaya daga wasu daga cikin wanda suka ɗan game da jarabawa a rayuwarsu na aiki yake gaya min yake cewa daga cikin wanda ya halla shi kusan yaro yaransa ne a wajen aiki ma ba wannan amma ya ɗafaka to daga baya sai ka ce masa oh wani ka ɗafaka da can kaza kaza kaza yana labata mashi irin yadda ubangiji ya ɗafaka shi sai ya ce masa ai saboda kai ka tsaya bin addinin nan ne ai wani addini shi ja maka kawai ya ce ai inda in muka ce ka zo ka bi wani hanya ba za ka bi bane kawai ka je ba za ka bi ba to kaga yanzu wannan wannan kaga shi wannan abin ya zama wawa kuwa ya zama wa mai ido a harkar duniya shi amma ya zama wawa a harkar lahirar shi yadda yake jin cewa yanzu dan abin da zai samu kawai na duniya wato za ta isan masa akan abin da zai samu a lahirarsa wato wannan kuma shi wato a ɗabi'a ce ta munafikai a ɗabi'a ce ta wanda suke da rashin lafiyar zuciya amma da yawa mutane ba sani ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ci gaba da cewa yana ga dai ga mana sufin munafikai wa idza laqul ladina amanu idan suka gamu da waɗanda suka yi imani qalu sai su ce amanna mu ma mun imani wa idza khalau ila shayatin idan suka juya baya zuwa ga shedanu su shugabannin su qalu sai su ce inna ma'akum ai muna tare da ku ina ma nahnu mustahzi'una ai muna musu izgilanci ne anan Allah ta'ala yana ƙara ci gaba da gaya mana kuma sufun munafikan har wala yau so munafikai ne ba a gama ba har zuwa ayoyi 13 za a yi ne ras ana faɗa mana sufun munafikai anan Allah ta'ala yana gaya mana mudahara da mudara mudahana shine wato yanzu in gaya maka a munafunci da muke faɗa a Hausa shine mudahana abinda na binne a zuciya na tabbata ni ba zan yi ba ba kuma shi a cikin zuciyata ba sai in ce maka a shi a cikin zuciyata ka je ba li ba komi abinda yake ba daidai bane na tabbatar ba daidai ne kai shi ba ko sai in ce maka ai daidai ne je kai to ne shine mudahana mudara kuma shine wato in maka wato fara'a ina maka faran faran amma kuma ba zan ba zan biye maka a harkar banna ba watakila na zo na ga kana zaune kana yin wasu abubuwa ba zan iya hana ka ba to sai na ɗan maka wani ɗan yaƙi amma alamar dai ba nuna maka cewa ina tare da kai akan wannan abin ba wannan shine mudara eh na dai dan maka dan kawaici haka ko na abu kamancin wannan shine mudara amma mudahana kuma shi shine kamar mutum munafunci kuma ka bi shi akan banna shine mudahana to anan Allah ta'ala yake ba da labarin su kuma munafikai anan yanda suke ma wato musulmai mudahana idan suka zai ce musu ai muna da imani amma idan suka juya kuma su kuma ba sa ma irin kafirai irin wannan mudahana su ma ai da su ma sai su je su ma kafirai su ce ai wa muna kan abin da akan abin da kowa kuke din ne amma alhali kuma ƙarya suke musu kaga sai zama sun je can ba su da fuska sun je can ba su da fuska to amma su suka je can wurin musulmai wajen ɗan dama su ce ai muna tare da ku amma kuma ba su tare da su amma kuma idan sun je wajen kafirai kuma su ce muna tare da ku kuma da gaskiya ne suna tare da su kaga mudahana suka musu to wannan shine Allah ta'ala ke bada labari anan cewa suna bayyanar da musulmai cewa suna kan addinin su amma kuma idan sun juya wajen wato shidanun su asalin wato shugabannin su na kafirci sai su gaya musu cewa ai muna kan abin da wato kuta kai kuma illa iyaka ne kawai muna musu izgilanci ne muna kuma jiran musu muna jiran musu na tarabbasu lahum lahum raibal manun muna jiran wato ta Allah ta kasance ne mu ba kuma muna muku leƙen asiri ne zamu zama muku ainan wa aunan wato zamu zama muku ainan zamu riga muku CID yan leƙen asiri shine ainan sannan kuma zamu zama muku aunan zamu riga taimakon ku mun ga abin da suka suka tanadar idan ba mai goma ne mu je mu ga ku ku zo da guda 20 wanda wannan sune kuma abin da wato duk wani munafiki yake yi sai ya dinga zuwa yana tsinka da makiyan musulmai akan asalin sirrin musulmai din baki daya to wannan shi Allah ta'ala yake yake ci gaba da gaya ma da yake ci gaba da gaya ma musulmai dabi'an su duk wanda muga yana da irin wannan dabi'a to mi takatsan da shi Allah ta'ala ne da yace wa khalau khalau ila shayatinihim wa idha khalau ila shayatinihim ana lafazin khala ya khalu khalwa shine wato mu kebe da wani shine khala ya khalu khalwa amma asali a yare ya kamata a ce khala bihi ne in ka keɓace da mutum sai a ce halautu bihi na keɓace da shi sai a ce bihi ba ina ba amma nan akwai abin da ma'anar da aka izmari akwai yi wata wata ma'ana da ake san Allah ta ake san ya ƙara ya ƙara haɗe maka shi ba kawai keɓancewa suke da mummunan ba a'a su da kansu ne suke rintumawa suke wajen asalin ba afin ba keɓe su ba suke da da kafiran ba idan suka je wajen mummunai kaga wani haɗuwa ko za su da su da haka ba su da kansu kizo su ne su neman mummunan ba za su je idan mummunai sun gita su zai ce mun imani amma su da kansu kuma za su tashi su tafi saboda kar su kafara su ji shiru su ce ai har yanzu mun ji shiru ko dai sun ji biye musu ne za su tashi su da kansu zai su rintuma wajen su su ce kar ku damu muna tare da ku shi za Allah ta lai kawo ila ana sai idbarin ma'anan insarafu ila shayatinihim wannan khalau ila shayatinihim ma'anahu insarafu ila shayatinihim su da kansu ne suka tashi takanas suka ta wajen kafirai suka ce ai muna nan da munafuncin mu muna nan da tare da su wannan ma'anan farko kenan wasu ka ce anan wannan ila ma'ana shima'a wa za su je can su gamu da su ai ijtama'u ma'ahum su je sun haɗu da su anan ko dai wanne anan kaga abin da ke nuna maka wato yanayin sharrin munafiki shi yanzu ba zai jira yanzu misali musulmi ba zai je wajen musulmi ya ce ai da kanshi ya ce ai muna tare da ku ba a sai ya ga inda ake zan a dinga wurga ido ba a ganshi ba sai ya wuce ce a ai ga zaka zaka zaka muna tare da ku amma kuma shi da kanshi zai tashi ya kudin mota ya hawa abin hawa ya tafi wajen kafiri sai ya ce masa amina tare da kaku da mu za mu ci gaba da taimakon ku za mu ci gaba da leƙen asiri za mu ci gaba da tsinkayar da ku akan sirrinmu na musulmai wannan kaga wannan shine babban babban wato sharri da ubangiji mu kuma ya hada mu da dan babu sharri da ubangiji ya hada musulmai da shi irin sharri munafikai gaskiya saboda kuma ba ya da muka iya dan baka da maka kashe shi da za ka kashe shi bayan ya riga ya binne kafirci ba za ka kashe shi ba wannan sai da abinci da Allah kawai ubangiji suna ta wato rura wutan banna ubangiji kuma yana yana wato disashewa yana wato kashe wannan wutan banna din anan Allah ta'ala sai ya kira wato manyan manyan jagororin kafirai ya kira su da shayatin ash-shaytan shi al-marid shine wani wani kangarari haka to anan Allah ta'ala ya kira wato su kansu shugabannin kafirai a matsayin shaidanu saboda su ne suke jagorantar bannan ita kanta kamar da aka sani shaidanu akwai daga cikin wato musulmai daga cikin mutane daga cikin kuma wanda yake ba mutane ba wato aljanu Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa shayatin al-jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura haka zalika muka sanya ga kowane annabi da shi da mabiyansa yana da wasu makiya makiyan nan za a same su shedanu ne daga cikin aljanu da shedanu daga cikin mutane kar ka tsammanin zaka zo kai da'awa kai abin ka ne mai da'awa kar ka tsammanin cewa kai abin ka ne mai gida mai son ka kawo gyara a gidanka kar ka tsammanin cewa kai mai son ka kawo gyara a harkar shugabanci ko siyasa ko wani abu zaka san yan adawa shi wani kaga abu da ya dame shi kenan wani ba na son in bakin jini shi kuma sha'anin kawo gyara a harkar duniya dole sai an yi bakin jini haka haka dai rayuwa take haka sunan take wato kaga karka tsammanin wa'annan ana magana da'awa kadai a'a kai a gidanka yayin da ka gawo gyara zaka samu yan adawa ko a cikin iyalinka ko a cikin mai dakin ka ko a cikin yaranka ko kuma a cikin masu zuwa suna kawaye suna kawo suna suna samu maka kan uwar gami suna yata maka gida bayan kai tarbiya haka zalika yayin da ka kawo wato gyara a wajen aikin ka ofishin ka ko wani abu dole zaka samu wasu wanda su kuma na banda suke so za su ta adawa da kai haka zalika yayin da kace ka kawo gyara a cikin al'umma ko a siyasance ko abin da ya kama da wannan kai gyara kace ka kawo to wasu na nan za su teaming against you za su yi zama sun sun wato wani ƙwarya ƙwaryan wato hada wata party akan ka sai sun ga bayan ka wataƙila ma su kashe ka zai samu gidan gonanka baka je baka gani ba inda sun ga kana yau zuwa kana gidan gonanka ka je ka kaɗe ta ka huta zai su daure ka su maka allura shikenan kuma sai a ce iska ya kashe ka ba babin da aka iya saboda me saboda kada suka kawo gyara Allah ta'ala yake cewa aduwan shayatinal jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura sashin su suna wato wato yi majuna suna riya majuna wato me za su yi su aljannu suna ga mutane su ma mutane suna ƙara koya ba aljannu wato anan kaga kowa da kowa suna majuna wahayi haka haka haka ake karka da madan wai wai su ma mutanen wai kawai sasu jira sai aljanu sun sun ga musu ya zasu wani lokaci wani shedanin mutum ma ya fi shedanin aljanu tsiya iri iri akwai wani akwai wanda in shedanci shi kai shedanci a cikin mutane wallahi su kansu aljanu sai dai za su bari ne da zama limami tukuna sai sun ga ta ina zai mutu kula sai su ma sai su bi tabbata bayan shi saboda wani mutum mutum kamar yadda malamai ke cewa babu wani irin shedanci da shedanci shedanin aljanu zai iya to sai a cikin ruwan sanyi dan adam in yana so ta fatan baki shi ma zai iya wannan yanzu kaga shi a shaidanin aljanu galibi za su je can wancan su mushi wasuwasi wancan su mushi wasuwasi wancan su mushi wasuwasi amma yanzu ka je ka samu shaidanin dan adam in yi wasa kawai ta magana baki ɗaya zai je jawo wasu manganu iri iri yanzu wannan yaki da kuke ji ana cewa yakin basus yakin basasa to bahaushe ya ɗauko shi daga sunan wata mata ana ce mata basus basus rigima ta na tsakanin tazlib da bakar a jahiliya sai da aka shekara arba'in ana yi shekara arba'in aka yi ana wannan yakin mace ce kawai ta haɗa wani faɗa mace ce magana ta bakin baki dan adam ku kaga akwai abu da dan adam idan yayi in aka shiga wayar rigima fa sai Allah kuma saboda haka wato a kula kwarai da gaske Allah ta'ala ya ce Allahu yastahzi bihim wani kuce af to ai na kara da yawa subhanallahi to insha Allah ayi hakuri sai mu dakata nan za mu yi mu ci gaba da wato sufofin suna da yawa ne sufofin munafukai Allah ta'ala nan a wannan ayoyi yana ta gaya mana idan mutum yana ji yana ganin ire-iren yadda al'umma ta shiga na fama da munafunci yanzu da ake fama da shi wani kaga ya fito a magance wani a rubuce wani a tiwita wani a kaza ya ta kawo munafuncin sa alama munafuncin sa a fili wani a rubuce wani a rediyo a hira da shi ya ta faɗa wasu abubuwa alama na munafunci kuma wannan bayan da aka iya da shi to dole an zo ana faɗan waɗannan ayoyi a ta bayani kuma a yi haƙuri insha Allah ta'ala mun dan ja lokaci wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam